إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna marhaban da sake saduwa da juna a wannan shiri na tarihin annabi zababbe shirin da yake bayar da tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورواك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة to kamar kowane lokaci yau ma dai malam zai ci gaba daga inda muka tsaya a shirinmu da ya gabata akramakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ما سبي دمو da sauraronmu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe inda muke karanto muku littafin Ar-Rahiqil Maktum mun tsaya a darasin da ya gabata inda Mala yake bayyana mana waɗanda Allah ya fara azurta su da shiga addinin Musulunci wanda ake kiransu as-sabiquna al-awwaluna ma'ana waɗanda suka riga kowa arzurta da samun shiga wannan addini na Musulunci to mun bayyana mafi yawan waɗanda suka shiga addinin Musulunci a cikin Qurayshawa wanda ya haɗa maza da mata daga dukkan ɓangarori na al'umman wannan yanki na ƙuraishawa. Za mu ɗora inda Mala yake mana bayani ya ce wa minas sabiƙin al'awwalina, daga dai cikin waɗanda Allah ya azurta su da addinin Musulunci, ilal Islam min gairi ƙuraishin, waɗanda ko ba daga cikin ƙabilan ƙuraishawa ba, amma su ma Allah ya azurta su da shiga addinin Musulunci, Abdullahi bin Mas'udin al-Huzali akwai Abdullahi dan Mas'ud al-Huzali yana cikin wanda Allah ya azurta Abdullahi dan Mas'ud da shiga addinin musulunci kuma ya zama babba daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Mas'ud bin Rabi'a al-Qari wa Abdullahi bin Jahash al-Asadi wa akhuhu Abu Ahmad bin Jahash wa Bilal bin Rabah al-Habashi وصحيب بن سنان الرومي وأمار بن يسار العنسي وأبوه ياسر وأمه سمية وعامر بن فحيرة waɗannan dandazon mutane masu albarka masu daraja waɗanda malam ya lissafo mana abdullahi ɗan mas'ud mas'ud bin rabi'a abdullahi bin jahash ɗan uwansa abu ahmad bin jahash sannan bilal bin rabah alhabashi sannan Suhaib bin Sinan al-Rumi, sannan Ammar bin Yasir al-Anasi, sannan babansa Yasir, sannan mahaifiyarsa Sumayya, sannan Amir bin Fuhaira. Wannan dandazon mutane masu albarka guda goma, su ma a wannan lokaci Allah ya azurta su da shiga addinin Musulunci. Wa mimman sabaka ilal islamu minan nisa'i gairu man taqaddama zikirhunna ummu Ayman al-Barakatul Habashiyya. وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج عباس بن عبد المطلب وأسماء بنت أبي بكر الصديق daga cikin kuma mata waɗanda Allah ya azurta su da shiga addinin musulunci banda matan da muka gabatar a baya akwai ummu aiman albarakatul habashiya ita ma Allah ya azurta ta da shiga musulunci a karan farko sai wata da ake kiranta ummul fadli sunanta Lubabatul Kubra, ‘yar Haris Alhilaliya, wanda ita ce matar Abbas ɗan Abdulmuɗalabi, amin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, shi daga baya ya musulunta, amma matarsa tana cikin sahun farko. Akwai Asma'u binta Abubakar Siddiq, ita ma tana cikin sahun farko, matar Az-Zubair bin Al-Awwam, ɗaya daga cikin mutane goman nan da aka danka musu satifiket ɗin aljanna tun suna duniya. ha'ula'i ma'arufuna bisabiqina al'awwalina waɗannan duk da muke lissafawa ɗinnan suna cikin sanannun da aka san su da cewa su ne suka fara shiga addinin musulunci wa ya zaharu ba da tatabbu'i wal istiqra kuma yana bayyana bayan bin diddigi da ƙwaf anna adadal mausufina bis sabaqi ilal islami wasala ila mi'a wa salasina rajulan wa mra'atan cewa adadin waɗanda aka ce ko ake siffanta su da cewa suna cikin waɗanda suka riga shiga addinin musulunci adadinsu ya kai mutum ɗari da talatin tsakanin maza da mata walakin la yu'rafu bidabt annahum kullahum aslamu qabla al-jahr bid-da'wati aw ta'akhkhara islamu ba'dihim ila al-jahr biha sai dai ba za a iya tantance cewa dukkaninsu waɗannan sun musulunta ne kafin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fara bayyanar da wa'azi ga kowa da kowa ba, lokacin ana yin wa'azin ne a sirrance, ana yin kuskus ne daga can zuwa can daga majalisa zuwa majalisa, ana tsuntsuntowa ne, ana bi gida-gida ne, ana bin mutanen da aka aminta da su, aka yadda da su, aka gwada, aka tabbatar da kirkinsu. su. a fara musu tallan wannan abin arziki don kada a fara da mutanen banza su ki karɓa kuma su kashe ko su toshe wa mutanen kirki hanyar da za su karɓa duk wanda aka tabbatar zuciyarsa lafiyayya ce mutum ne mai kyakkyawan manufa mai alkhairi mai san alkhairin mai nufin alkhairin to sai aka fara yi masa tallan addinin musulunci da ya ga addinin musulunci sai ga yayi daidai da abin da shi ma yake so na zaman lafiya na adalci na gaskiya na amana na mutunci, na tausayi, na haɗin kai, girmama iyaye, da sada zumunta, da girmama na sama, da tausayawa na ƙasa, da yin alheri, da nisanta sharri, da yin gaskiya, da nisanta ƙarya, da dukkan abubuwa da an tabbatar da kyansu, da nagartarsu, kuma ko'ina a duniya mutum ya shiga. Da irin waɗannan sufofi ana ganin na ƙwarai ne shi. irin waɗannan mutane sai su ga dama addinin musulunci ya dace da irin abin da suke kai na nagarta.
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات الصلاة sai abin da aka fara bayan tauhidi abin da aka fara wajabtawa al'umma musulmi shine sallah ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة daga cikin farko-farkon abubuwan da suka fara sauka a cikin hukunce-hukunce na addinin musulunci shine an yi umarni da ai sallah maiwa wani ya ce to ba sai da aka yi isra'i ba sannan aka wajabta sallah sai mu ce haka ne isra'i an karɓo salloli biyar amma yin sallah ɗin dama kafin a je isra'i ana yin sallah sai dai tsarin yadda za a yi sallah ɗin da yadda ake yin ta yanzu shine ba a yanke shi ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya je isra'i ya yi mi'iraji wanda za mu ji yadda aka yi isra'in nan yadda aka yi mi'irajin nan kamar da mu aka je insha Allahu ta'ala qala ibn hajarin malam ibn hajar yace kana sallallahu alaihi wasallama qabla al-isra'i yusalli qata'an wa kazalika ashabuhu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance dama yana yin sallah kafin tafiya Isra'i da shi da sahabbansa, wannan magana ce ta Malam Ibn Hajar Asqalani cikin manya-manyan malamai na addinin Musulunci. Lakin uktulifa hal da shay'un qabla salawatil khams min salawati amla sai dai inda malamai suka yi saɓani shin an wajabta wani abu kafin salloli guda biyar daga cikin salloli ko kuwa faƙila innal farda kana salatan qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wasu ka ce eh haƙiƙa kafin ma a je isra'i a dawo an wajabta yin sallah amma guda biyu ɗaya kafin rana ta fito ɗaya kuma kafin rana ta faɗi da haka sallah biyu kawai ake yi qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kafin fitowar rana da kafin faduwarta wato kenan kama a ce asuba da la'asar intaha nan bayanin da malam ibnu hajar asqalani yayi game da wannan mas'ala bayanin sa ya tike warawal haris bin abi usamata min tariq ibn lahi'a mawsulan an zaid bin harithata anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam fi awwali ma uhiya ilaihi atahu jibrilu fa'allamahu alwudu'a falamma faragha min alwudu'i akhadha ghurfatan min ma'in fanadaha biha farja harisu bin abi usamat ya ruwaito ta hanyar malam ibn lahi'a da hadisi wanda yake mai isnadi zuwa ga zaidu bin harisa cewa haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon abin da aka fara masa wahayi zuwa gare shi shine mala'ika Jibril ya zo masa, ya fara koya masa alwala, lokacin da ya ƙare alwala sai ya ɗanki ruwa danki guda ya yayyafa a gabansa. Wa ƙadar Ibn Maja bi ma'anahu, wa ruwiya na hawuhu an albara ibn Azib wa ibn Abbasin wa fi hadis ibn Abbasin kana zalika min awwalil faridati. An ruwaito irin wannan hadisi a ruwayin Ibn Maja da ma'anarsa. sannan an ruwaito irinsa daga Bara'u bin Azib daga Abdullahi ɗan Abbas a cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbas ma yake cewa wannan yana cikin farkon abin da aka fara wajabtawa addinin musulunci wato bayan tauhidi wanda yake nufin kaɗaita Allah da bauta da watsi da waɗannan gumaka da wannan butun-butumi da wannan camfe-camfe da tsafe-tsafe da ake yi a wannan zamani da shirka da haɗa Allah da abokin tarayya bayan an ce duk ai watsi da waɗannan abubuwa ga baki ɗaya a fita sha'aninsu sai aka ce to kuma a tsaye da sallah wa qad zakara ibn hishamin wannan bayani na malam ya ce yana na a cikin muktasar sira na Sheikh Abdullahi Najadi hakanan ibn Hisham ya ruwaito irin wannan haka ya zo a cikin musnad na Abi Dauda at-Tayalisi وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم haka malam ibn hishamin ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun kasance idan lokacin sallah yayi sai su tafi cikin wani loko ko wani saƙo su ɓuya su sallar su a nan gurin ba tare da an sani ba wa a abu talibin nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa aliyan yusalliyani marratan fakallamahuma fi zalika walamma arafa jaliyat al'amr amarahuma bis sabati wata rana abu talib ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina ali suna yin sallah sai musu magana wannan fa wani sabon addini kuka zo da shi, to da suka aka yi masa bayani ya fahimci ƙololuwan lamarin sai ce to ku tsaya akan abunku kada ku canza kada ku bari ku tsaya kawai. Tilka hiyal ibadatu allati umira biha almu'minun wannan ita ce ibada ta farko ta gabbai bayan tauhidi da aƙida da aka umarci muminai su yi. ولا يعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير ما يتعلق بالصلاة بأسن وتعبادة با بأسن ونينا يبرنا بري با دبن da aka umarce su in ban da abin da yake da alaƙa da sallah wa inna ma kana alwahyu yubayyinu lahum jawaniba shatta min at-tauhidi abin da yake faruwa a wannan lokaci shine idan wahayi ya sauka yana bayyana musu ɓangarori daban-daban da suka shafi tauhidi tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifati wato tauhidul ma'arifa wa tauhidul amal tauhidin sanin Allah da kuma tauhidin bautawa Allah shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine tauhidul ma'bud da tauhidul matbu kadaita Allah da bauta da kaɗaita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da biyayya da ƙauna da girmamawa da gasgatawa da imani. Wa yuraggibuhum fi taskiyatin nufusi kuma yana kwaɗaitar da su yana marmarantar da su su tsarkake zukatansu daga dukkan munanan ƙudiri, daga dukkan nunkufurci da kafurci da hassada da ƙeta da mugunta da sharri da ganin ƙyashi. wanda ya mamaye zukatan mutane tun a wancan lokaci to musulunci yana kira da ka tsarkake zuciyarka kada ka ji zafi kada ka hassada kada ka keta kada ka mugunta kada ka sharri kada ka aikata mummunan abu akan dan uwanka wa yahussuhum ala makarimil akhlaq yana kuma zaburar da su yana kwadaitar da su bisa zama akan halaye na kwarai wa yasifu lahumul jannata wan nara ka annahuma ra'aya ainin sannan yana bayyana musu yana siffanta musu yana fito musu da mecece aljanna me aka tanadar a cikinta na daɗi kuma mecece wuta me aka tanadar a cikinta na azaba kai ka ce ganin ido kuma yadda ya tabbata a hadisi lokacin da Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna sai ya kira mala'ika Jibrilu ya ce masa je kaka ga wutan nan. Mala'ika Jibrilu ya je ya buɗe wuta ya leƙa ya ga abin da aka tanada na azaba mai tsanani mai wahala da bala'i da kunci da tashin hankali da abubuwa na wulaƙantarwa iri-iri da aka tanadar ma ‘yan wuta. Mala'ika Jibril ya dawo cewa Allah, na ga wuta, na ga abin da ta ƙunsa, babu wani mahaluki da zai ji labarin wannan wuta face sai ya yi aikin da za a tsare shi daga shiga cikinta. Ice to je kaka ga aljanna kuma, ya je ga aljanna ya buɗe ta ya shiga, ya ga abin da aka tanada a cikinta na jin daɗi da annashuwa da farin ciki da morewa da holewa da dukkan wato abubuwa na jin daɗi. Ya zo ya ba Allah labari ya ce, ai wannan aljanna wato babu wanda zai ji labarinta face sai ya zabura ya yi aikin da zai shiga ciki. Sai aka lullube wuta da abubuwan da jama'a suke so na sha'awa, na saɓan Allah, sai aka lullube aljanna da abin da mutane ba sa so na ibada, na alheri, sai aka ce ya koma ya je ya sake ganin wutar, ya sake ganin aljanna. Da ya je ya ga wutar, ya ga aljannan, sai ya dawo ya ce wa Allah, baya zaton akwai wani wanda zai shiga aljannan nan, ko kuma baya zaton babu wani wanda ba zai shiga wutan nan ba saboda abubuwan da ɗan adam yake so na san zuciya su suke kaiwa wuta abubuwan da ba ma so na alheri da jin kai da alheri din nan shi kuma yake kaiwa aljanna da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huffatin naru bishahawati wa huffatil jannatu bil makarihi an lullube wuta da abubuwan da suke na jin daɗi da sha'awa waɗanda su ne suke kai mutane wuta sannan an lullube aljanna da abin da rai baya so na alheri na jin kai na gaskiya na amana na mutunci na tausayi na bin Allah na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dadi ba dadi
بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ويعظهم بمواعظ بليغة sannan yana musu wa'azi yana musu gargaɗi yana tunatar da su yana faɗakar da su da wa'azi mai kaiwa matuƙa ta shirahu sudur wato ghazzil arwa wacce take yalwata ƙirji take buɗe ƙirji kuma take ciyar da rai yadda zai samu abinci wato imani kenan da gaskiya da kuma tawakali ga Allah wa tahadu bihim ila jawin akhar ghayra allazi kana fihi almujtama albashari anzaka sannan tana tattaro su tana koro su zuwa ga wani sarari daban ba wanda irin wanda jama'a suke rayuwa a ciki a wannan lokaci ba wato ana so a canza rayuwar mutane kacaukam a cire su daga halin da suke ciki na wato waɗannan munanan al'adu da munanan aƙidu da munanan halaye da rashin tausayi da zalunci da ƙeta da mugunta da sharri da rowa da hassada dukkan waɗannan munanan halaye ana so a canza su zuwa ga halaye masu kyau waɗanda suke nagari wa haka za marat salasatu a awamin hakanan shekaru uku suka wuce cur manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi a sirrance a ɓoye, ana bin mutane ɗaiɗaiku ana musu wa'azi, kuma kowa ya musulunta sai a ce ja bakinsa ya shiru, shi ma in ba wani mutumin kirki ya sani ba, to kada ya gaya wa kowa. Wadda wata lamta zalma suratan alal afrad, yin wa'azi da karantarwa a wannan lokaci abin takaitawa ne akan wasu ɗaiɗaikun mutane waɗanda ba su da yawa. ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي إلا أنها عرفت لدى قريش منزن الله صلى الله عليه وسلم ببين الدوازي أما تتر جماعة با da kuma inda ake zama ake hira ba, sai dai a wajen ƙuraishawa an riga an san ga wani sabon addini ya fito yana kira da abauta wa Allah shi kaɗai a yarda da manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, wa fasha zikirul Islam bi Makka, nan da nan kuwa wato ambatan musulunci ya yaɗu a cikin garin Makka, kowa ya san akwai wani addini kuma, wata haddasa bihin nasu, mutane duk inda suke hira din da suke tattaunawa din da ake wani kushin kusin to magana ake akan wannan sabon addini da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wa qad tanakkara lahu ba'dhum ahyanan duk da wasu nuna kyama sun nuna Allah wadai da tir da wannan addini a wasu lokuta sun nuna basu gamsu ba basu yadda ba to wannan bai yi tasiri ya sa an daina abin da ake yi ba wa atadaw ala ba'dil mu'minin hamma sun yi ta'addanci sun yi cin zali akan wani shashin muminai sun daddaki wasu sun zazzagi wasu sun ci mutuncin wasu sun wulakanta wasu amma dai abin bai yadu cikin jama'a ba illa annahum lam yahtammu bihi kathiran haisu lam yata'arrad rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lidinihim wa lam yatakallam fi alihatihim sai dai duk da haka ba su damu da abin sosai ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai fara fito na fito da addinin su ba kuma bai ce komai akan gumakansu ba ba su ji wata magana ta suka ko abin da ya kama da haka ba don haka su ma ba su faɗaɗa gaba da adawa da ƙiyayya da wannan sabon addini da suke ga barazana ne ga makomar gumakansu na lata da manata da hubal da uzza da sauran kayan camfe-camfensu da tsafe-tsafensu da munanan halayensu da ɗabi'unsu da suke ciki ba ba su fahimci barazanar ba sai da abu ya nisa tukunna ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات almarhalatu thaniya adda'awatu jiharan to bayan an kwashe wannan shekaru guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi amma yana bin ɗaiɗaiku kawai yake wa wa'azin ba a fara bayyana shi ba a fara bin kasuwanni da matattarar jama'a da majalisosinsu ana bayyana musu abin ba ɗaukan ɗaiɗai ake yi musu kuma ɗaiɗan ma sai wanda aka kyautata wa zato ake ga cewa an bayyana masa alkhairi zai amsa. Awwalu amurin bi izhari da'awa farkon umarni da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyanar da addinin nan na musulunci ga mutanen da suke kusa da shi. Lamma takawwana jama'atun minal mu'minina taqumu alal ukhuwa wat ta'awun lokacin da wata jama'a ta kasance daga cikin muminai wanda suke tsayawa a kan ‘yan uwantaka da haɗin kai da taimakekeniya, wato an samu wani dandazon jama'a, an samu wata bataliya da wani tattaro, sun fara tattaruwa, sun fara zama al'umma, sun fara zama jama'a, kuma suka gina addinin a kan ‘yan uwantaka da taimakekeniyar juna. Wata tahammalu iba'a ta balighin risala, kuma wannan ‘yar jama'a ɗin da ba ta da yawa, sun riga sun ɗauki nauyin isar da wannan saƙo. na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa tamkini hamin muƙamiha na zalar wahayu yukallifu rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama bi mu'alanati da'wa sai wahayi ya sauka yana kallafawa ko yana ɗorawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa yanzu fa lokaci yayi da za a bayyanar da addini nan ga kowa da kowa wancan mataki da aka yi na shekara uku ana yin wa'azi a ɓoye to ya wuce yanzu musulunci a ɓoye shi a bayyana shi ga kowa da kowa ko me zai faru ya faru wa mujabahatul batil bil husna kuma ayi gaba da gaba da barna da kyakkyawan wa'azi da kyakkyawan karantarwa da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah awwalu ma nazala bi hadha sadad qawluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin farkon abin da ya sauka a wannan bangare shi ne faɗar Allah ta'ala ga manzansa cikin suratun shu'ara aya ta ɗari biyu da sha hudu.
وأنذر عشيرتك الأقربين Ka gargaɗi danginka wanda suka fi kusa da kai. Waƙad da fi siyaƙin zukirar fihi awwalan ƙissatu Musa sallallahu alaihi wasallam min bidayati nubuwatihi ila hijratihi ma'a bani Isra'ila wa ƙissati najatihim min fir'auna wa qaumihi وإغراق آل فرعون معه وقد اشتمل هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى صلى الله عليه وسلم خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله wannan aya ta ɗari biyu da sha hudu cikin suratul Isra ta zo ne a inda Allah ta'ala yake gaya mana ƙissar annabi Musa sallallahu alaihi wasallama tun daga farkon annabtarsa zuwa hijirarsa tare da bani Isra'ila, kuma Allah ya ba mu ƙissar yadda ya tseratar da annabi Musa daga Fir'auna da mutanen Fir'auna, da kuma yadda Allah ya nutsar da Fir'auna da dandazon bataliyarsa a cikin ruwa. Wannan ƙisa ta tattaro dukkan matakai da annabi Musa ya bi daki-daki har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da shi daga wannan sharri na Fir'auna. lokacin da yake wa'azi yake kiran fir'auna da mutanensa zuwa ga addinin Allah abubuwan duk da annabi Musa ya gamu da su sai da aka fara yin shimfiɗa da su domin a kwantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama hankali kuma a gargaɗi a jan kunne ga shawa kada fa su ɗau mataki irin wanda fir'auna ya ɗauka wa annabi Musa ga dai ƙarshen fir'auna da mulkinsa da bataliyarsa da rundunarsa da ƙarfinsa da ikonsa da jiji da kansa da takamarsa da fankamarsa ta ƙare a cikin ruwa ya nutse to kada su ma su yi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin za a maimaita irin abin da ya faru ne na kissa annabi Musa da fir'auna wa ka anna hadha tafsila جيع به مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهر الدعوة إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية an zo da wannan bayani daki-daki filla-filla, kai ka ce wannan bayani da aka zo da shi tare da umartan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayyanar da kira zuwa ga Allah domin ya zamo a gabansa da sahabbansa akwai wani misali da kwatance na irin abin da za su gamu da shi na ƙaryatawa da ciskunawa lokacin da suka bayyanar da kiran mutane zuwa ga Allah to irin abin da annan Musa ya gamu da shi su ma ana gaya musu za su gamu da shi don su kasance a bisa wayewa daga lamarinsu tun daga farko su san fa wannan aikin ba ƙarami ba ne wannan aikin fa mai nauyi ne mai girma ne kuma ba kowa da kowa ne zai gamsu ya yadda ya bi wannan lamari ba. Wa min nahiyatin ukhra تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة عدا ما ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب عاقبة أمرهم وما سيلقونه من مؤاخذة الله إن استمروا عليه وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليس للمكذبين ta wani ɓangaren kuma daban wannan sura ta tattaro bisa ambatan makomar masu ƙaryata manzannin Allah aka fara da mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Ibrahim da mutanen annabi Lutu da ashabul aikati banda abin da aka ambata na al'amarin fir'auna da mutanensa domin waɗanda za su yi fito na fito da ƙaryata umarnin Allah da ƙaryata manzannin Allah da ƙaryata gaskiya su san ƙarshen lamarinsu kuma su san me za su gamu da shi na dankar Allah idan suka ci gaba da yin faɗa da gaskiya don kuma muminai su kuma za su san cewa kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ne ga masu tsoron Allah, kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ne ga masu gaskiya, kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ne ga mutanen Allah, waliyan Allah na gari, ƙarshen lamari yana ga mutanen kirki, kyautatuwa da cikawa da imani da shiga aljanna da farin ciki na dindindin ya tabbata ne ga waɗanda suka bi Allah da manzansa ba ga masu ƙaryata Allah da manzansa masu fito na fito da gaskiya ba.
كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات Addawa fil aqrabin sai wa'azi kuma da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara danginsa na kusa ya fara da su. Wada'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashiratahu bani Hashim ba'da nuzuli hazihi al-aya faja'u wa ma'ahum nafarun min bani al-Muttalib bin Abd Manaf وكانوا نحو خمسة وأربعين رجلا فلما أراد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب وقال هؤلاء أمومتك وبنو أمك فتكلم ودع السباع واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وأنا أحق من أخذك فحسبك بنو أبيك وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش ويمدهم العرب فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kira danginsa banu Hashim bayan saukar wannan aya, suka zo tare da su da wasu mutane daga cikin banin Muttalabi bin Abdumanaf sun kai kusan mutane arba'in da biyar. Lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallama yake nufin zai magana, sai Abu Lahabin ya yi maza-maza ya riga shi. ya ce waɗannan fa duk ammominka ne wato yayyan babanka ne da ƙannan babanka da kuma ‘ya'yan amminka to kai magana kada kai yarinta kasancewa mutanenka ba za su iya fito na fito da larabawa ga baki ɗayansu ba kuma ni ne mafi cancantan wanda zai riƙe ka ya ishe ka ‘ya'yan babanka wato danginka kenan na kusa idan ka tsaya akan abin da kake kai to shi ya fiye maka sauƙi daga larabawa su zo su dandazo su taron dangi su cafke ka kuma sauran larabawa su taimaka musu baka taba ganin wani mutum daga cikin ƴaƴan dangin uba ba ya zo wa mutanensa da wani sharri kamar wanda ka zo wa mutanenka da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru saboda yana ga matsayin wannan babban mutum wanda yake ammi ne wan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma a ce shine ya fara fito na fito da gaskiya lokacin da aka bayyana ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru bai ce komai ba thumma da'ahum thaniyatan wa qal alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bih wa atawakkalu alayhi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la thumma qala إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنما الجنة أبدا أو النار أبدا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقار قيتو سكرو نبيو ya ce yabo ya tabbata ga Allah ina gode masa ina neman taimakonsa na yi imani da shi na dogara da shi na shaida ba wanda ya cancanci a kaɗai tashi da bauta sai Allah shi kaɗai zai ce haƙiƙa ɗan aike baya yi wa danginsa ƙarya to duk wanda aka aika shi saƙo to bai kamata ya wanda suka aike shi ƙarya ba yace na rantse da Allah wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi ni manzon Allah ne zuwa gare ku a keɓance kuma zuwa ga duk duniya ga baki ɗaya wallahi za ku mutu kamar da kuke bacci kuma wallahi za a tashe ku kamar da kuke farkawa kuma wallahi sai an yi muku hisabi da abin da kuka sani aljanna ce dindindin ko mutum ya tafi ta dindindin fa qala abu talib ma ahabba ilaina muawanataka wa aqbalana li nasihatika wa ashadda tasdiqan li hadithika wa haula'i banu abika mujtami'un wa innama ana ahaduhum غير أني أسرعهم إلى ما تحب فامض لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تضايعني على فراق دين عبد المطلب sai Abu Talib ya fara yin magana ya ce, Mamakin soyuwar mu zuwa ga taimaka maka, da kuma mamakin karɓuwanmu zuwa ga nasiharka, ko mamakin tsananinmu zuwa ga gasgata labarinka. waɗannan ’ya'yan babanka ne ga su sun tattaru, ni ma ɗaya daga cikinsu ne, sai dai ni ne mafi gaggawa zuwa ga abin da kake so, ka ci gaba da yin abin da aka umarce ka da shi, wallahi ba zan gushe ba ina kare ka kuma ina tsare ka, sai dai zuciyata ba ta yarda mun yanzu rabu da addinin da Abdulmuttalabi yake kai ba. wannan shine amsar da Abu Talib ya fara bayarwa faqala Abu Lahabin hazihi wallahi sau'a khuzu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghayrukum faqala Abu Talib wallahi lanamna'uhu ma baqina sai Abu Lahabin ya bude baki yace wallahi wannan mummunan abu ne aka zo da shi ku yi maza ku rike hannunsa kafin waninku ya rike ya kama shi ya rike masa hannu ku maza ku hana shi wannan wa'azin kafin sauran jama'a ma su zo su hana shi fa sai Abu Talib ya ce wallahi za mu kare shi mutukan muna da rai ba za mu bari wani ya taba shi ba kowa yana nasa an kyale shi sai shi za hana shi nasa wallahi ko ba mu yi nasa ba ba za mu hana wato ya ci gaba da bayyana gaskiyar abin da ya yadda da shi ya aminta da shi ya kudure shi kuma yake ganin gaskiya bane wannan shine mataki na biyu na abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyanar da abin da zai bayyana حكيم جابر اليسرى شفيق فلادت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة ala jabal safa sai kuma mataki na uku na kiransu zuwa ga dutsen safa wa jabal abi qubais wa bada ta'akkudin nabi sallallahu alaihi wa sallama min ta'ahhud abi talib bi himayatihi wa huwa yuballighu an rabbih sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin ala safa fa'ala a'laha hajaran thumma hatafa ya sabaha bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ƙarfin gwiwa da alkawarin da abi talib ya cewa zai kare shi yana isar da saƙonsa na Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ƙarfin gwiwa ya hau kan dutsen safa ya hau mafi tsololuwan dutse akan dutsen nan sannan ya ɗaga murya ya yi shela ya ce ya kuwa jama'a shine ma'anan ya sabaha jama'a a fito da asuba a gaggawa a fito a fito wani babban lamari ya faru duk irin wannan kalmar ce wato su laraba su ma suke amfani da ita wa kanat kalimata inzarin tukhbiru an hujumi jaishin aw qu'i amrin azimin malai ce wannan kalma ce ta gargadi wacce take ba da labari bisa kai farmakin bataliya ta kawo farmaki gari ko kuma wani babban lamari in ya faru to sai mutum ya amfani da wannan wajen tattaro jama'a da gayyato su da yi musu shela da ya kuwa domin su taru su ji wani babban saƙo ko wani babban lamari da ya taso. Sun ja'ala yunadi butuna ƙuraishin wa ya da'uhum ƙaba'ila ƙaba'ila ya bani fihir ya bani adi ya bani fulan ya bani fulan ya bani abdulmanaf ya bani abdulmuttalabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaga murya ya dinga ƙwallawa waɗannan ɓangarori na ƙabilun ƙurayshawa kira kowace ƙabila da ƙabila yana kiransu da sunayensu ko da abin da suka shahara da shi ya ku ’ya'yan fihir ya ku ’ya'yan adi ya ku ’ya'yan wane da ’ya'yan wane ya ku ’ya'yan abdulmanaf ya ku ’ya'yan abdulmuttalabi falamma sami'u qalu man haza allazi yahtifu suna jin wannan suka ce waye wannan wanda yake shela yake kiran mu yake gayyato mu qalu muhammadu suka ce ai muhammadu ne fa asra annasu ilaihi nan da nan ko mutane suka yi gaggawa suka taho saboda sun san wani babban lamari ne saboda gaskiyar manzon Allah da amanarsa da mutuncinsa da darajarsa da ɗaukakarsa da martabarsa a tsakaninsu sun san ba zai kira su ba sai wani babban lamari ne in ya taso hatta innar rajula idza lam yastati an yakhruja ilaihi arsala rasulan liyanzura ma huwa faja abu lahabin wa ƙuraish har ma ta kai idan mutum ba zai samu ikon zuwa ba sai ya aiko wakilinsa domin ya duba masa me ke faruwa duk wanda ba zai iya zuwa ci kai je kada Allah ga wani kira can ana yi ni ba zan samu damar zuwa ba amma na san wani babban lamari ne je ka ka wakilce ni ka ji me za a ce ko me za a yi falamma jtama'u qala ara'aytakum law akhbartukum anna khaylan bilwadi بصفه هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun tattaru sun yi shiru sun yi tsit suna sauraron su ji me zai ce sai ya ce ku bani labari yanzu da zan ba ku labari cewa akwai wasu mahaya doki a wannan kwarin can bayan wancan dutsen suna son su kawo muku farmaki su kawo muku hari in na ba ku wannan labarin za ku gasgata ni ko ba za ku gasgata ni ba qalu na'am ma jarrabna alayka kadhiban ma jarrabna alayka illa sidqa suka ce gaskiya ne za mu gasgata ka don mu taba gwada ka da ƙarya ba mu ba mu san komai game da kai ba sai tsabar gaskiya kai mai gaskiya ne sun ka ba da labari za a yarda qala fa inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadidin innama masali wa masalukum كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله أي يتطلأ وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحاه sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Hakika ne mai gargaɗi ne, gaba gare ku fa akwai azaba mai tsanani, kwatankwacina da kwatankwacinku. kamar misalin wani mutum ne wanda ya hango makiya sai ya taho yana sanar da danginsa ma'ana yana tsinkayar da su yana duba musu yana musu leƙen asiri daga guri mai tudu yana gaya musu su shirya daga nesa kafin makiyan su kai shi kuma ya sa wata alama yana cewa jama'a ya kuwa jama'a a shirya ga hatsari nan ga wani nan ya taho min makanin murtafi'in li Allah ya dahamuhumul adu domin kada makiya su kai musu farmaki ba tare da sun sani ba fa khashiya an yasbiquhu faj'ala yunadi ya sabaha wato da yaga cewa kamar makiyan nan za su riga shi zuwa garin shine dinga kira ya jama'a farka a tashi a shirya ga bala'i nan ga musifa nan maza maza a shiri thumma da'ahum ila alhaqi wa anzarahum min azabillah fa khassa wa amma sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da kiransu zuwa ga gaskiya yana kuma gargaɗantarsu wanda ya saba fa zai gamu da azabar Allah ya keɓance wasu mutane na musamman ya kira sunansu ya kuma kira kowa da kowa faƙala ya ce ya ma'ashara ƙuraishin ishtaru an fusakun min Allah an kizu an fusakun minan nari fa inni la amliku lakum min Allah darran wala naf'a wala uguni ankum min Allah shay'a ya bani ka'ab bin lu'ayyin أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني قسي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا سلوني مما لي ما شئتم لا أملك لكم من الله شيئا يا أباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية بنت عبد المطلب يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أغني عنك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي سأصلها حسب حقها فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da kira ya ce ya ku taron ƙurayshawa kowa ya fanshi kansa daga Allah kowa ya tsare kansa daga wuta ba zan amfana muku komai ba na amfani ko na cutarwa idan ba wannan addinin kuka kama sau da ƙafa ba, ba zan wadata muku komai daga wajen Allah ba, ya ku ’ya'yan Ka'abu bin Lu'ayi, ku tseratar da kanku daga wuta, ban mallaki in amfane ku ko in cutar da ku ba, in ba ku yi wannan addini ba, ya ku ’ya'yan Maratu bin Ka'ab kuma ku tseratar kanku daga wuta, ya ku dandazon ’ya'yan Kusayyu, ku tseratar da kanku daga wuta. ba zan amfana muku wani abu ba kuma ba zan iya cutar da ku ba idan ba ku yi abin da za ku faɗa na la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba haka ya kira bani murata bin ka'ab da bani kusai duk ya gaya musu irin wannan ya kira bani abdul muttalabi ya kira abdul shams ya kira bani hashim ya kirawo ‘ya'yan Abdulmutsalabi ya kirawo Abbas, ɗan Abdulmutsalabi ya kira Safiya, ‘yar Abdulmutsalabi ya kira Fadima ‘yarsa ya ce, Tambaye ni daga dukiyata, salini ma shi itimin mali, batun abin da na mallaka na arziki ko na dukiya ko na wadata, tambaye ni duk abin da kike so na baki, amma ki tseratar da kanki daga wuta, ba zan amfana miki cutarwa ko amfanarwa ba, ma'ana ba zan amfane ki ba, ba zan cutar da ke ba. ga wani abu daban idan baki zo kin karɓi addinin musulunci ba sai dai ku san akwai zumunta a tsakaninmu da ku zan damsa sata da danshinta ma'ana zan sadar da ita gwargwadon haƙƙinta walamma tamma hazal inzaru in faddan nasu wata farraƙo lokacin da wannan gargaɗi da jan kunne da wa'azi ya ƙare sai jama'a suka tarwatse kowa ya kama gabansa la yuzakaru anhum ayyu riddati fi'ilin ba ambaci wani ya ce ƙala ko ya ce komai a kai ba kowa ya shiru ya tsit ba wanda ya ce eh ko a'a ana jira a jiwa zai fara karɓa ko ƙin karɓa siwa anna aba lahabin wa jahan nabiya sallallahu alaihi wasallam bisu'i sai dai abu lahabin din nan shine ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da munanawa wa qala yace tabballaka sa'iral yawm alihaza jama'atana فنزلت سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Allah ta'ala ya ce, Hannayen Abu Lahab da ya nuna manzan Allah da su yana masa gargaɗi, to hannayen sun taɓe, shi ma ya taɓe, ma agana an humaluhu wa ma kasaba, dukiyarsa da ’ya'yansa ba za su tsinana masa komai ba, sai ya shiga wuta ma'abociyar ruruwa da horuwa, da matarsa mai ɗaukan ƙirazan wuta, a wuyanta akwai igiya ta kaba da za a dinga zira ta cikin wutar jahannama. Haka aka yanke musu zaman wuta dindindin, saboda su ne farkon, kamar yadda sahabbai abubakar ya zama farkon karɓa, shi kuma abu lahabin ya zama farkon mai faɗa da addini. Haka a taɓewa wannan shine na farko, a ɗaukaka kuma wancan shine na farko. kana hazihi sayhatul aliyatu hiya ghayatul balag wannan sanarwa wannan shela wannan yekuwa ita ce kolu kolin isarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama yau al'ummansa don daga nan ne abu kuma zai yadu ya zama hira ya zama tattaunawa ya zama duk gari abinda ake tattaunawa kenan kaji kuma yau abinda aka ci kaji kuma abinda me ya faru me ya ra'ayinka kowa zai je ya tattauna mai karba da mara karba abu ya riga ya fasu ya yadu kowa ya sani yanzu kowa ya ji ya zama shine labari na tattaunawa a wannan lokaci faqad awdaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li aqrabin nas ilayhi anna at-tasdiq bi hadhihi ar-risala hiya hayatu silati bainahu wa bainahum annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya bayyana wa mafi kusancin mutane zuwa gare shi cewa gasgata wannan sako da Allah ya aiko shi da shi shi ne farayuwar alaƙa tsakaninsa da su, wa anna usbatal qaraba allati ya ƙumu alaiha al'arab zabat fi hararata hazal inzaril atimin indilla, wannan dangantaka ta jini da wannan ƙabilanci na kusanci wanda rayuwar larabawa ta ginu a kai, ba ruwanka da kowa. sai ɗan uwanka da kuka haɗa jini ko kuka haɗa ƙabila ko kusanci ko uba ɗaya ko yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya ko na kirki ne ko ba na kirki ba ne in ji jini ya haɗa ku shine naka to wannan yanzu ta kau yanzu an sake sabuwar alaƙa ta la ilaha illallah wanda zai iya nisanta na kusa ya kuma matso da na nesa duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ɗan uwanka ne ko baƙi ne ko fari ne ko mai arziki ne ko talaka ne ko yaro ne ko babba ne ko tsoho ne ko namiji ne ko mace ne ko kana sansa ko baka sansa baƙi ne ko fari ne ko ma wace kala ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah yanzu ita ce alaƙa ta mai da mu uwa uba ɗaya wanda duk ya je aikin haji ya ga haka ya ga baƙaƙe ya ga farare ya ga na nesa ya ga na kusa ya ga irin mutane iri-iri sun zo ga baki ɗayansu a cikin wata ɗaya sun doso ga baki ɗayansu gari ɗaya sun sa tufafi iri ɗaya suna kewaye ɗaki ɗaya suna faɗar abu ɗaya a lokaci ɗaya suna bauta wa Allah ɗaya akan addini ɗaya akan saƙon manzo ɗaya kuma sun zama ɗaya in ba addinin musulunci ba babu wani addini a duniya da yake da wannan martaba yake da wannan ɗaukakar yake da irin wannan tsarin وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين wannan murya bata gushe ba tana jijjiga dukkan shashannin maka ko ina abin da ake tattaunawa kenan ko ina abin da ake hira kenan har ma Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ta casa'in da hudu cikin suratul hijiri yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ka fasa ka tsaga abin da aka umarce ka ka kau da kai daga mushrikai ma'ana abin yanzu ya ma wuce cewa a tara mutane a bi su kasuwanni da gidaje da unguwanni da matattararsu a gaya musu wannan addinin فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام من زن الله صلى الله عليه وسلم يتاش yana bayyanar da wa'azi da kira da gargaɗi da faɗakarwa zuwa ga addinin musulunci fi majami'il mushriki na wani wadihim a matattarar da mushrikai suke haɗuwa da kuma inda suke majalisunsu ma inda suke hira sai annabi ya bi su har inda suke hira yana gaya musu gaskiya ya tulu alaihim kitab Allah yana karanta musu littafin Allah wa ya lahum ma qalathu rusulu li aqwamihim yana gaya musu irin abin da sauran manzanni suka gaya wa mutanensu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu yana cewa ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin da ya cancanci a bauta mar da gaskiya in ba shi ba ku bar komai ku kama Allah. Wabada'a ya abudullah ta'ala amama a ayunihim, da can ana bautar Allah a ɓoye, ana bautar Allah a ɗaki, yanzu sai ta kai ma yana bayyanan musu da wa'azin a fili a gabansu. Fakana yusalli bi fina'il ka'aba naharan jiharan ala ru'usil ashhadi, hatta kai annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah a farfajiyar ka'aba da rana kuma a fili ƙarara ga suna tsaye suna gani a gabansu ake addinin. Waƙad nalar da'awatuhu mazidan min alƙabuli, kiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da wa'azinsa da karantarwarsa sai ƙara samun karɓuwa take a wajen jama'a, wa dakhalan nasu fi dinillahi wahidan ba'da wahidin, mutane sai cincirindo suke. sai gayya suke sai dandazo suke sai tahowa suke yi ɗaya bayan ɗaya suna ta shiga addinin musulunci wa hasala bainahum wa baina man lam yuslim min ahli baitihim tabaghudu wa tabaudu wa inadu wa shma'azzat quraishun min kulli zalika wa sa'ahum ma kanu yubsiruna sakamakon shiga da ake ta ta addinin musulunci wani matarsa ta shiga mijin bai shiga ba wani mijin ya shiga matarsa bata shiga ba wani ɗa ya shiga uba bai shiga ba wani uba ya shiga ɗa bai shiga ba wani yaron gida ya shiga mai gidan bai shiga ba wani bawa ya shiga mai bawan bai shiga ba so da haka sai zama wanda suka fi shiga addinin talakawa ne da mata da yara da wanda ake danna haƙƙinsu ake cutarsu aka mai da su baya to bayan an samu wannan sai na aka sami rashin jituwa mai tsanani tsakanin waɗanda suka musulunta da waɗanda musulunta ba aka samu gaba aka samu nisata aka samu ƙiyayya ƙuraishawa suka bayyanar da ƙyamansu da turɗinsu da wannan abu da ake yi na kwashe musu mabiya suna komawa ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk wanda ya shiga ya shiga kenan ba maganar munafunci ba maganar tsoro ba gudu ba ja da baya a masa azaba a masa barazana a tsorata shi to wannan abu ya bakanta wa Qurayshawa rai ba su yadda da wannan ba wasa'ahum ma kanu yufsiruna abin da suke gani yana faruwa yau da gobe na ƙarfafa addinin musulunci da shigarsa da ake ta yi dare da rana abin yana tayar musu da hankali yana ɓata musu rai kuma suna ga cewa ya kamata su ɗau mataki wanda daga nan ne aka yi ta ƙoƙarin kafa wata majalisa da wata ƙungiya domin faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi da faɗa da addinin musulunci da faɗa da wannan saƙo wanda suka yi taro na gaggawa suka kafa kwamiti wanda zai bi diddigin waɗannan mutane da suke shiga addinin musulunci da shi wannan addini domin su ga sun kakkaɓe shi ko sun dakatar da shi ko sun tsayar da shi sai dai waya aballah illa an yutimma nurahu walau kariha alkafirun
وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي nan za mu tsaya a shirinmu na gaba za mu ji matakai-matakai da ƙuraishawa suka fara ɗauka na dakatar da wannan kira ko wa'azi ko karantarwa ko jan hankali ko gargaɗi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi da sunan Allah. Allah ka ƙara mana san manzon Allah da biyayya gare shi da gaskata shi kuma ka samu cikin ceton sara na alkiyama. Nan za mu tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيد ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم إذا خنعتم خنوع الموفقين